بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ياله الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata sha uku ga watan jumadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma cikin jirangiyar darussa na karatun littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahmatullahi alayhi Al-Imam An-Nasa'i mai wannan littafi shine kuma mai littafin As-Sunan al-Kubra da As-Sunan al-Mujtaba Allah ubangiji ya gafarta mishi ya rusu ne shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tafi nashi ya rubuta shi ne dan wato karanta da al'umma musulmai tsarin zamantakewa a gidan aure musamman bisa kallon haske na gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa Allah ya saka mishi da alkhairi zamu tashi inda mala yake cewa babul qasami lin nisa babun da ke bayani akan rabon kwana ga mata to kafin mu shiga wannan babi insha Allah ga wani ta'aliki da zamu karanta wanda yake da alaka da hadisi da muka karanta a darasi da ya gabata game da hadisin al-mutashabbi'u bima lam yu'ta labisi thawbai zuri wannan taliki ne daga cikin littafin Fathul Bari na al-Imam na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ubangiji ya gafarta mishi Ibn Hajar yace qauluhu fadin sa a cikin hadisin da yace al-mutashabbi'u ai al-mutazayyinu wanda yake yin wato ƙoƙarin yin kwalliya bima laisa indahu da abin da ba yi da shi ya takassaru bi zalika yana ƙoƙarin ya bayyana cewa shi yana da wannan abin da yawa wa ya tazayyanu bil batili ya dinga kwalliya ta ƙarya kalmar ati kamar mace ta kunu inda rajuli tana da mijinta wala hadarra tana da kishiya fattadda'i min alhadwati inda zawjiha akthara mimma indahu indahu sai ta kokarin ta nuna cewa tana da wato tana da samun shiga a wurin mijin fiye da abinda hakikanin gaskiya take da shi wato ta nuna tana da samun shiga a gurin mijin fiye da asalin abinda take da shi na samun shiga din turidu bidhalika ghaidha darratiha tana yin wannan ne don ta cutar da abokiyar zamanta ta sa mata bakin ciki da damuwa wa kadhalika hadha fir rijali ibnu hajar yace to haka ma game da mazaje haka ma game da mazaje wannan abu ne da hadisin bai tsaya akan mata kadai ba malam yace qala wa amma qawluhu kalabisi thawbay zurin fa innahu ar-rajul da yace annabi yace alayhi salatu wassalam kamar mai sanya tufa guda biyu na ƙarya sai ce kamar mutum ne yalbisu asiyabal mushabbiha li thiyabiz zuhadi ya sanya sutura da ya kama da wato masu gudun duniya yuhimu annahu minhum dan a tsammanci shi ma ɗaya daga cikin su ne sai dinga shiga ta mutanen kwarai dan a tsammanci shi ma ustazi ne irin su wa yuzhiru min at-takhashshu'i ya dinga bayyana yanayi na tsoron Allah wa taqashshufi da alamar talauci ko alamar zuhudu aksara min mafi kalbi ya dinga bayyana haka fiye da abin da ke cikin zuciyar shi min hura daga shi zuhudu din qala yace wa fihi wajhun akhar za kuma iya fassara wannan ta wata fuska shine an yakuna al muradu bi thiyabi al anfus ya zama tufar ana nufin su mutanen ne ka qaulihim kamar larabawa suke cewa fulanun naqiyu thawbi wane yana da tufa mai kyau idza kana bari'an min ad-daras idan ya zama wato bayi da wani abin kyaba kamar yadda Hausa aka ce wane ya shafa mini kashin kaji ko bakin fenti ba wai ya mushi fenti ne baki ko ya ɗebi kashin kaji ya baba shi ba ya mushi wani sharri ko cin mutunci ko kuma ya hada shi da wani wato abin abin Allah wadare wa fulanun danifu saubi haka aka ce wani na da tufa mai datti ana nufin idza kana maghmusan alaihi fi dini idan ya zama ana tuhumarsa a addininsa to da haka tufan da aka ce shi mutumin ake nufi ba tufan ba in ji wasu masu fasara qala al-khattabi abu sulaimana hamad ibn muhammadin al-busti al-khattabi mai ma'alimin sunan da alamin sunan da garibul hadith da aglatu da islahu aglatul muhaddisi na dilita fansa ne babban malami ne rasuwarsa shekara ta 388 yake cewa mithlu as-sawbu mathalun shi tufa din kwatance ne akai da shi wa ma'anahu abun nufi annahu sahibu zurin wa kadhibin wanda yake haka to ma'abucin ƙarya ne da zuke tamalli kama yuqalu liman wusifa bil bara'ati min al adnas kamar yadda ake faɗa ga wanda aka siffanta shi da tsira daga datti a ce da shi tahiru thawbi mai tsarkin tufa wal muradu bihi ana nufin nafsur rajuli shi kanshi mutumin ne mai tsarki wa qala abu sa'id al-darir al muradu bihi anna shahida zuri qad yasta'iru thawbayn abinda ake nufi da wannan hadisi mutumin da ya yi shaida ƙarya zai iya aran kaya guda biyu riga da wando ko zani da abin nan da riga ya tajammalu bihima sai ya ci kwalliya liyuhima annahu maqbul shahada saboda sai dan a tsammanci ko shi shahadar sa abin karbe ce yayi shiga mai kyau wacce an ganshi za a dauka shi mutumin kirki ne a karbi shahadar sa intaha maganar da ibn hajar yake daukowa daga khattabi ta kare wa hadha naqalahu al-khattabi an nu'aym ibn hammad malai ce wannan magana khattabi ya hakaito ta daga malam nu'aym ibn hammad malamin su bukhari qala yace kana yakunu fil hayy ar-rajul ana samun mutum a wata anguwa lahu hay'atun yana da wata kama wa shara kuma yana da mutunci a idan mutane fa idha ihtija ila shahadati zurin idan ana bukatan wanda zai shaidar zir labisa thawbayhi sai ya sa wannan kaya nashi masu kyau wa qabala sai ya taho fa shahida sai ya bada shaida fa qubila sai a karbi shaidar shi linubli hayatihi saboda kyakkyawar kamarsa wa husni thawbayhi saboda kuma kyan tufarsa fa yuqalu sai a ce amdaha bi thawbayhi ya isar da wannan shaida ne dan kyan tufarsa ya'ani shahada fa udhifa zur ilaihima sai aka danganta zuki ta malle ƙarya shaida zur'i zuwa ga tufa din wato za a samu mutum wanda yake da kama mai kyau ya je ba da shaida wanda ba za ya cewa ƙarya bane alhalin kuma ba ta gaskiya bace fa qila kalabisi saubai zurin wa amma hukmu tasniya to me yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saubai bai ce saubu ba ya sa shi da a tasniya wato biyu biyu في قوله ثوبي زور فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى dan nuni zuwa ga cewa ƙaryan wanda ya irin wannan ƙaryan to ƙarya ce guda biyu da annahu kadhaba ala nafsi farko yau kanshi ƙarya bima lam ya'khud abinda bai da shi ya ce yana da su wa ala ghairihi kuma yema wani sa ƙarya bima lam yu'ta abinda ba a bashi ba ya ce an bashi wa kadhalika shahidu zuri yadhlimu nafsahu wa yadhlimu shuhuda mashhuda alaihi yana cutar kanshi kuma ya cuci wanda ya shaida against him ko ha wa qala daudi al-imamu ahmad ibn nasr abu hafsin ad-daudi mai kitabul amwal wanda ya rusa ta 307 yake cewa fi tasniya ila anna isharatun ila annahu kallazi qala zura marratayn da aka kawo aka ce kalabisi thawbai ishara ce zuwa ga cewa zunubin shi kaman wanda ya yi laifin ƙaryar nan ne har sau biyu saboda mene ya ce mubalagatan fitta hadiri don aka yi matuƙa wajen hana abin fitta hadiri min zalika waƙila kuma an ce inna ba da hun kana ya ji alu filkummi kumman akhara sun kasance suna sanyawa a cikin hannun rigarsu sai a musu hannun riga dobin yuhimu anna sauba saubani da a tsammanciya riga biyu ce a cikin shi qala ibn al-munir ibn al-munir ya faɗi wannan qultu ibn hadirin yace wa nahu zalika ma fi zamanina kwatan kwatan irin wannan ƙarya shine abinda ake yi a zamanin su ibn hadiri haza zamanin mu dinnan fi ma yu'malu fil atwaqi abinda ake yi na kwalar riga guda biyu shine al-atwaq ko mun gane a yi kwala guda biyu wadda idan aka ga mutum sai ya ɗauka riga ce da wata a ciki da wata a waje shi ma wannan yaudara ne in ji ibu najir ko mun gane ya ce wal ma'anar awwalu aliyaku amma ma'anar can ta farko ta fi fitowa fili wa qala ibn tini ibn tini yake cewa huwa an yalbisa saubai wadi'atin aw ariyatin shine mutum a bashi ajiyar kaya ko a bashi jingina sai ya dauka ya saka ya zunnu nasu innahuma lahu dan mutane su dauka nashi ne walibasuhuma la yadumu gashi kuma kayan ba su tabbata a hannun shi ba wa yaftadihu bi kadhibihi sai kuma kare shi ta bayyana to annan kuma sai mu kara da abin da yake a zamanin mu aran kayan biki aran kayan akwatin aure aran gidan aure aran babur ko mota don zuwa taɗi da duk abin da mutane suke na ƙarya je ki Kano ki gani haurin ba da hayan sa akwai inda zaki je a hada miki akwatuna reras sai ki je ki ba danki ko kanin ki je ya aure ki biya 8000 sai a zo a ajiye a ɗakin amaryar da sunan kayan ne duk a gama nuna wa danginta bayan sati biyu kawai kina fita irin yawon ganin dangi din nan da amare suke zuwa kafin gida ko sai kwashe mai musu da kayan su shi ma wannan kalamin sau bai zuri ne wani ma za a yi za su shirya ne sai a bar daki a bude bata sani ba amarya sai su zo shi kuma ya sani angon sai su zo su dauke da daddare sai a waye gari ana ana sallallami cewa an sace billahi lazidi ana yin wannan to kuma duk me ya jawo wannan shine zaman ƙarya da muke duka shi ya jawo duka wannan fitina shi ma wannan yana cikin wannan abun kalabis sobai zurin aran kayan lefe aran abin nan kayan ɗaki su ma mata suna zuwa inda ake bada hayan kayan ɗaki gadaje da kujeru da tv da fridge da keken ɗinki da injin saƙa da injin wanki duka za a bada na haya su bada dubu talatin a basu na haya su ma sai rana ce an zo barayi su sun yashe su duk wannan babu kyau ina fata mun gane wannan da haka in ka je neman aure ka yi kawai ka nuna iya abin da kake da shi kar ka yi wani ƙarya ke kuma kai ya zama ƙarya kike dama jira don wata ke jiran ƙarya ita za a iya gane za a iya mata wannan akwai mutumin da an ganshi an san irin kamar shi babu yadda za a ce mutum ya da irin wannan zikin kuma a ganshi a ramu kamar kamar ni din misali ba zai yiwu ba kun gane ko kafa shi aka kalla za a ga da kauje amma duk ba kwa ganewa ko yanayin shi da irin maganar shi da irin ma abin nan yadda yake amfani da harshe ma irin harshen masu kuɗi daban ne da harshen talaka da irin mutanen da yake buga ma waya in kuna tsaye daban ne duka in kina da waya zaki gane wannan duk zaki gane wata mutum kuka wata daya kuna fira da shi zaki gane wani iri ne shi irin mutanen da yake buga ma waya irin waɗanda suke bugo mishi irin abokan shi a facebook irin mutanen da yake gaisawa da su da sanda ma yake zuwa ta da za a iya gano wani irin mutum ne shi in kasan psychology mutane sai saboda ba a sani bane ko kuma ba a so a sani shi za ki fada cikin wannan rigima Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa to me yasa da aka hana wannan me yasa aka hana mace ta dinga yi wa kishiyarta wannan yace arada wa arada bidhalika tamfiril mar'a amma dhikrat dhakara khawfan min al-fasadi bayna zawjiha wa darratiha abin da yasa aka hana wannan shine an hana ne dan a nesanta mace daga ta'aukar da barna tsakanin mijinta da kishiyar domin yanzu kika fito kika nuna wata shiga ta musamman ko kika nuna an baki wata fi wani abu na fifiko na musamman ita ɗaya za ta ji haushi da damuwa ta fara zargin mai gidanku da zalunci da cin amana shi kuma bai ma san mai aka yi ba da haka ta zo ta ce mishi algungumi matsiyaci Allah ya kama ka bai ma san me take ne ba da haka sai shi dan ya zuga shi ya dalla mata mari shi kenan fitina ta auku sai zai ce ai zagin zagi na kawai ta dinga yin haka nan kawai a rasa ma gaskiyar kan zancen kafa a gano bakin zaren al'amari ya riga ya lalace duk mai kawo wannan shine ƙaryar da waccan ta yi shi sa aka hana mummunan abu ne sosai sai yake cewa saboda wa yurisu bainahum al-bagba kuma ya gadar da kiyayya tsakankanin su ko da auren mutuwa yayin ta je bada labarin abin da ya kashe mata aure sai ta ce zalunci yake yi ta mai shaida da cewa azzalimi ne sai ya sayo kishiya ta kaza yayi mata kaza yayi mata kaza ni bai muni ba duk wannan zai faru ne sakamakon wancan rashin kirki da ke kika aikata yace kasihiri fa yasiru kasihiri alladhi yufariqu bayna almar'i wa zawjihi sai da laifinta kamar laifin wadda ke yin bokanci ne dan ta raba miji da matarsa hakanan kamar kuma yadda yazo a wani hadisi kamar da ta ce wa mijinta saki wanci saki matarka ko ko makamantan wannan وقال الزمخشري في الفائق المتشبه أي المتشبه بالشبعان أتكين الفائق نا قريب الحديث نا نا الزمخشري دار الله يتي يتي wato almutashabbihu ana nufin almutashabbihu wato inda yake kama da kosasshe to anan ma sai malamai suka ce ya nuna cewa yana da gaskiya abinda hadisin ke nuna kyamata kyamatuwa amma ta yin abinci kace ka koshi alhalin kana jin yunwa ba dole sai ka ci ba amma kar ka ce ka koshi ka san kana jin yunwa sai annabi wasu mata fada ko da zai ce su ci sun kawo amarya Aisha ce ina jin kamar da yake cikin sunan Abi Dawud aka ce ga madara ce suka ce a ai mun koshi annabi ce a kar ku hada ƙarya da jin yunwa ku dai zabi daya ile ko ana annabi na ga musa ka da suka anshiro nan sai da suka shanye shi tas ba su rage ba to fulako da ake cewa da dangin mu ko fulako ne da an baka abinci kai kawaici yana da kyau amma kar ka faɗa abin da zama ƙarya kamar ka ce yanzu nan ta shaka abinci kuma ba haka bane ci a wallahi a koshe nake kuma ba haka bane za ka yi cewa alhamdulillah don wannan dungu ne zai yi ba na son irin abincin ba zan ci ba ina azumi na ƙoshi da zai iya yiwuwa ko abincinku da yi mun ba ya mun kazanta da ya ɗaukan wannan alhamdulillah za ka iya wannan dungu ko kuma kawai ki shiru ko ki tashi ki ba wajen amma ka ce ka ƙoshi a ranar ba ƙoshi ba na farko tukun na ƙarya ne sannan kuma na biyu ka cutar da yunwa cikinka kuma ku kalla da kyau kamar misali ku mata kuna yi ma yara irin wannan kare sai su ba ku kunya ba haka bane zaki je da yaro anguwa ana mai ta yin abinci ce aiko ya ci abinci yana zama ko ba ruwan yaro sai kuma a ga ya ci abincin da bai yi kama da ya ci abinci nan kusa ba so duk wannan daga nan kuma sai a ga kama o kina hana shi ya ci abincin mu ne sai ai wata fassara to da haka duk aka hana wannan walaysa bihi kuma ba kusashen bane wastu'ira lil tahalli bi fadilatin lam yarzuqha sai aka aru wannan aka sashi a wurin wanda yake koyan yake yin aran wata falala da ba a bashi ba wa shubbiha bi malabisi saubai zurin ai zi zurin ma'abocin ƙarya wa huwa allazi yatazayya bi ziyyi ahli salahi shine mutumin da ke sa tufan mutanen kirki riya'an dan aga kamar shi ma na kirki ne tana shiga hijabi ne dan kawai ita ma ta shiga yayi ba dan Allah ba ita ma tana cikin wannan wa adafa saubaini ilaihi ya danganta tufa guda biyu zuwa ga mai ƙarya din li'annahuma kal malbusaini domin kamar yasa tufa din ne wa arada bitasniya anna al mutahalli bima fihi laysa kamal labisa saubay zur irtada bi ahadihima wa tazara bil akhar ya lissafa ya danganta zuwa ga haka saboda a nuna cewa wanda ya sanya kaya na gaskiya to ba kamar wanda ya sanya kaya na ƙarya bane kama kila idza huwa bil majdir tada wa ta'azzara wannan baiti ne idza huwa bil majdir tada wa ta'azzara a lokacin da ya sanya tufa na daraja fal isharatu bil izari war ridai ila annahu muttasifun bizuri min ra'sihi ila qadami da aka ishara da riga da wando ko mayafi da kwarjan ana nufin ya sufanta da ƙarya tun daga ka har ƙasa dukan shi a to z din shi ƙarya ne yace wa ya tamilu an takuna tasniya isharatan ila annahu hasalat bi tashabbu'i halatan ko kuma a ce yana nufin hali biyu ne ya faru gare shi mazmumatani abin zargi fuqdanu ma yatashabba'u bihi rashin samun abin da yake ƙarya da shi kin zo kin aje takardar tsire kuma ke baki tsire baka ƙarya ta farko kenan wa izharul batil da kuma bayyana ƙarya baka ci ba kuma kana bayyana ƙarya qalahu wa qala al-matrazi al-matardi shine Nasir ibn Abdul Sayyid kenan Abul Fatih al-Khwarizmi ya rasu shekara ta 610 wani malami ne ba Hanafi malamin fiqh da adab da lugha amma ba mu'tazili ne yana da aqidar mu'tazila babba ne a cikin mu'tazila sunan shi kenan Nasir ibn Abdul Sayyid al-Matardi al-Khwarizmi huwa allazi yara yace shi a fasarar shi shine mutumin da yake ganin annahu shaba'an yake ganin kamar ya wadata walaysa kadhalika alhalin bai wadata ba wanda yake ƙaryar wadata ƙaryar arziki da ake cewa ko to wannan shine taliki daga cikin Fathul Bari na Imam Al-Hafiz Ibn Hajar akan wancan hadisi da ya gabata Allah ya samu dace da sai mu kuma cikin da malai yake cewa babul qasam lin nisa'i bayani akan rabon kwana tsakankanin mata qala akbarana qala akhbarana Ahmad ibn Amr ibn Sarhi qala haddathana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Urwa حدثته أن عروة حدثه أن عائشة قالت anna aisha qalat daga daga ahmad ibn amr ibn sarhi sunan shi kenan ahmad ibn amr ibn abdullahi ibn amr ibn sarhi abu tahir al-misri malami ne na imamu muslim wannan da abu dawuda da nasa'i da ibn majah duka ɗaliban shi ne ya rasu a shekara ta 255 cikin watan zulqa'ada a wannan shekara babban malami ne na hadisi Allah ya gafarta mu shi kuma daga ibn wahab wato babban malamin nan abdullahi ibn wahab ibn muslim al-fihri ɗaya daga cikin rijalul a'immati as-sitta rasuwar al-imamu abdullahi ibn wahab shekara ta 197 wanda maliku yake mashi kirari da mufti misir shi kadai maliku ke wannan kirari a duka malaman kasar misira eh babban malami ne ya taɓa ba da labari cewa yana matashi ya kasance yana da irin shakku game da lahira game da tashin alkiyama game da kaza yana yawan shakku yana so ya zama irin yan boko aƙida din nan sai je samu wani malami sai ya gaya mai sai malamin ya ce mashi alaika bi talabil ilmi kana so ka fita daga wannan fitina ya ce to ka nemi ilimi na gaskiya shine ya fara neman ilimi har zan babban malami bawan Allah ne mai tsoron Allah kwarai da gaske mai kuka hasali ma garin kuka ya je mutu ya da littafi mai suna ahwalu yawmil qiyama bala'in rana alkiyama fitintunin rana alkiyama ya rubuta littafin sai aka zo za a mai za a karanta ya fassara ana fara karantawa ya fadi ya suma shi kenan sanadiyar mutuwar shi bai samu alankatar littafin nan da ya suma aka ɗauke shi aka kai shi gida aka yi ta yafa mashi ruwa ana ta jijjika shi ana gwada mashi tamfuresa bayan yan kwanaki rasu Allah ya gafarta mu an yi an yi a bashi alƙalanci ya kiyarda akan haka ya gudu ya buya yake ce ma wasu wanda ya buya a gidansu ya ce ni da nake fata ni da nake fata a tashe ni fi zumratul ulama yawmal qiyama fa idza ana sa'ub'athu fi zumratul qudati ni fata na Allah ya sa da shi ne cikin tawagan malamai shi ne wanda suke ne masu bata mun harka wai a tashe ni a cikin alƙalai alƙalai kuma koya san ai mutane ne masu masu matsala ai sana'a su tana da matsala wanda ma yayi yayi kirki to sai sai da gaske zai tsira balantana wanda bai kirki ba Allah shi kyauta to ibnu wahab kenan yace daga yunus ibnu yazid al-ayyi kenan shi kuma daga ibnu shab az-zuhri kenan daga urwatu dan zubair babban malamin nan urwa wanda yana da ma ɗalibai sahabbai kun ga tabi'i ne amma a cikin ɗaliban shi ma akwai sahabbai saboda zurfin ilimin shi kun tuna ran mun yi magana akan shi ko to shi kuma daga Aisha wannan malama ta shi kuma gwaggwan shi wanda yana daga cikin mutane uku da suka fi kowa sanin hadisin ta da Urwa da Amra da kuma wancan jika nata shine Al-Qasim dan Muhammad dan Abubakar su ukun nan babu wanda kai sanin hadisan Aisha saboda dama a cikin ɗakinta suke ‘ya'yanta ne na gida wannan jikanta ne shi kuma urwa ɗan yadda ne ƙasim jikanta ne kuma gane domin a sori ɗanta kenan ko alƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar to muhammad shi ne ɗan uwanta sai ya haifi ƙasim ƙasim ɗanta ne shi ma ɗan ɗan ƙaninta ita kuma shi kuma urwa ɗan yadda asma'u sai kuma amra ita ma ɗan riko ce a wajenta to babu wanda kai sirrin hadisan Aisha waɗannan su qalat take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam ya kasance idza arada safaran in yayin nufin tafiya aqra'a bayna nisa'i yakan yi wa matan shi qur'ani fa ayyu fa ayatuhunna kharaja sahamuha duk wanda rabanta ya fito kharaja biha ma'ahu sai ya tafi tare da ita wa kana yaqsimu li kulli mar'atin ya kasance yana raba wa kowace mata minhunna daga cikin su yawmaha wa laylataha wuni da daranta ghaira anna saudata binta zam'a wahabat yawmaha wa laylataha li aishata tabtaghi bidhalika rida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai ita saudatu yar zam'a Allah ya kara mata yadda ta yi kyauta ga ainihin wato Aisha ranarta da wuninta sai ya zama ta yi haka ne don ta samu yarda da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a yadda da ita wannan kuma ya ba ta yarda a gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma ita ba a raba mata kwana wannan hadisi al'imamu bukhari ya fitar da shi da abu dawuda da ibnu maja da ahmad duka sun fitar haka al'imamu darimi a cikin sunan dinsa haka al'imamu abubakar al-baihaqi a cikin as-sunan al-kabir nashi sun fitar da hadisi ne tabbatacce babu ko kura ko ƴan mutsitsiya akan shi daga cikin abin da zamu fahimta a wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafiye tafiye da matansa tafiyar da yake yi wacce yake zuwa jihadi ne ko kuma aikin haji duka tafiyoyin shi a haka suke jihadi ko aikin haji to kenan ya nuna ko da tafiyar tana da wani wahala ko wani hadari babu laifi a je da mata babu laifi a je da mata musamman ga wanda yake da matar da za ta iya zuwa ko kuma yake da su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafiya da su zuwa wurin wannan jihadi to me yasa yake yin qura'a ba zai zabi kawai wacce ya ga dama ko kuma a ce to idan an je da wance yau next tafiya a je da wance ayi timetable me yasa saboda tafiyar tafiyan ba su da intizam ba su da tsari tsararre permanent tsari wanda za a ce to duk wata ana tafiya ko duk shekara ko duk sati biyu babu wannan idan akwai irin wannan to za a iya amfani da shi a ce to shikenan miji ne yana Abuja yana aiki iyalan shi na Kano shikenan duk wata sai ya dauki wata ya kai ta Kano wata kuma ya kai ta Abuja wata zauna da yara a Kano wata zauna da miji a Abuja haka a dinga exchange in sun ga za su iya haka ana iya yin haka wasu ma yan kasar waje ne haka suke ma'aikacin embassy ne an tura shi Italiya ko Singapore ko Algeria sai dauki mata ɗaya sai je da ita bayan wata shida sai wata ta dawo sai wannan ta tafi za a yin haka idan an san akwai tsari zaunanne dama ita ƙura'a za a kai gare ta ne idan babu tsari zaunanne wannan wannan kenan sannan abu na gaba wanda shine asalin mahallin babun shine cewa ana yin ƙura'a idan aka samu mutane biyu suka yi kankankan game da cancantar su akan wani abu aka rasa yadda za a yi a tantance wani ya ƙi haƙura ya ba wani ba za a yi musu ƙura'a hadisai da dama sun zo akan haka al-imamu ibnu qayyim al-jawziya a cikin zafin at-turuq al-hukmiyya fi siyasati shar'iyya yayi babi na musamman ya kwararo hadisai da asarai dan tabbatar da haka saboda an dade ana yi ma wata mazhaba raddi akan wannan ita ce mazhaba Abu Hanifa Allah ya gafarta mishi saboda Abu Hanifa da shi da mazhabarsa sun yi wani wato fiqhu mara kyau anan wajen wanda yana cin karo da hadisi shine da aka tambaye su in an tambaye su game da ƙura'a sai su ce inna haqimarun ai wannan tata ce kwado ne to wannan mugun magana ce malamai ba sa santa da haka zaka tunda kan Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda su Khallal suka rawaito a cikin Kitabul Amwal da duk malamai na baya in suka zo kan magana sai sun dinga kwankwasan kan mutanen Hanafiya din nan cewa ba su kyauta ba wannan mugun fatawa ce ko mun gane daga cikin dalilai akan tabbatar da ƙura'a akwai alƙur'ani mai girma idan muka kalla fadin Allah wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun baka nan a wajen lokacin da suke wurga a birikan su alƙalamin su cikin ruwa suka wurga a ga nawaye da taso sama shine wanda nashi taso sama to shine zai zama mai riƙon maryamu saboda kowa na ganna da haƙƙi akan haka sun kasa ittifaki akai haka kamar faɗin Allah game da annabi Yunusa iz abaka ilal fulkil mashhuni fasahama fakana minal mudhadi yayin da ya shiga cikin alfulk jirgin ruwa almashhun wanda ya cika aka yi mishi overload sai aka ce to jirgi yayi nauyi ko dai a rage yawan mutane ko kuma za mu kife ga baki ɗayan mu sai suka ɗauki a khaffu dararaini da su kife duka gara a cire mutum goma tamanin su tsira misali sai aka ce to a yi ƙura ba wanda zai ce shi ya haƙura kawai bari ya yi ninkaya cikin ruwa sai aka yi ta na janje ne gidan gauro wanda ta faɗa kan shi ke kun mun gane sai ta faɗa kan hadda annabin Allah Yunusa jarabawa da Allah ya mishi kenan shine fakana minal mudharin ay minal maghlubin ko minal khasirin wanda suka zama sun yi failin ba su ci zaben ba wannan ya nuna ana yin haka kenan sannan ya zo a cikin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai da dama daga ciki akwai a a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah ya kara masa da manzo Allah yake cewa da a ce mutane sun san abin da ke cikin sahun farko da kiran sallah da sai an dinga yin qur'a kafin hali ya wannan kenan inda za a samu an yi wani rigima akan haka za a yi kamar yadda ya faru kuma Bukhari ya rawaito har ila yau a zamanin Sa'ad dan Abi Waqqas yana gwamna a Kufa wasu suka dinga rigima akan kiran sallah kowa ya ce shine ladani sai da aka musu qura yana cikin bukhari da aka aikace shi yayi aiki da wannan hadisin shi sadu dan abi waqas yayi aiki da shi sannan ga hadisin wannan mutum da ya yanta bayan shi guda shida yana cikin ciwon ajali ya soye ma magadan shi mugunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu qura'a ya maida guda hudu cikin bauta ya yanta biyu sune fulisi kenan ya maida guda hudu cikin bauta haka akwai kissa ta wannan sahabi abin nan duk da ke ta zo marfuya ma bata inganta ba amma ta tabbata a matsayin wato mawqufiya wannan sahabi mai suna Zaid dan Arqam ko Zaid dan Sabit Amin wanda yayi ma wasu qura'a akan rigima ta ainihin wato rigima akan rigima ta gado ya akwai kuma riwaya tabbatacciya marfu'iya ta wata hanya daban na irin wannan kisa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tarihin hadisin da annabi yake cewa hala ɗayan ku yazo ya fi ɗayan zaƙin baki wajen bayani in na bashi rabon da ba na shi ba to na bashi wuta yana cikin bukhari da muslim shi ma su ma araba musu gado ta wannan ta wannan abin nan araba musu rigima ta wannan abin nan sun zo kowa yana kuka yana cewa wuri kaza na shi ne amma abokin hamayyar shi dan uwan shi ya kwace mai to da haka idan aka rasa murajjih aka rasa abin da za a karkata zuwa gare shi me murajjih din kaman shaidu bayyana ko ikirari ko yin a wajen a wajen ɗani faƙa irin wannan amfani da kafa ɗin nan da ake a gane mutane ko kuma a zamanance dna idan aka zo ana rigima shine kamantar nake ishara ana rigima akan wani ɗa an ce wata mata mutane uku sun sadu da ita a tsarki ɗaya ta ɗauki ciki to sai aka zo ana rigima an yi ƙura'a zamanin sayyidina ali yana halifa an yi ƙura'a aka ba ɗaya daga cikinsu to a yanzu tunda akwai da za a tantance ta hanyar wato DNA test wanda za a gane genotype da kwayar halitta kowane da a tantance waye mahaifinsa to dama ita ƙura'a ana tafiya zuwa gare ta ne idan babu murajji daga cikin abinda malamai suka kawo kwatancen inda za a iya amfani da ƙura'a shine mutum ne a ce sai ya ce ya saki ɗaya daga cikin matan shi amma bai ayyana ba yana da mata biyu ko uku hudu bai ayyana ba sai ya manta wacce ce to kun ga saki yayi ba a asarar saki tunda ya riga ya ce ya saka amma ya manta ya kasa tuna wacce ce to in yi rasa murajjihin da zai rajjahantar zai iya yin ƙura'a ya sa a takarda aure aure aure saki a da kunkune a daga wanda duk ta dago saki shikenan a biya ta mutu a tattalaki ɗinta kawai ta tafi misali ko kuma bayan yayin wannan sakin sai ya mutu to yanzu idan a akwai abin nan akwai tunanin shin za ta yi ta kaba ko ta ci gado ko ko ba za ta yi ba ana aka ce alkali zai iya tafiya zuwa ga wannan qadiyya ta ƙuri'a idan ya rasa ya zai tantance wace ce da aka saka amma zai kafin kai nan fa sai amfani da qara'in da sauransu daga cikin qara'in dole zai binciki tarihin rayuwar auren wace ce wadda dama mijin bai jin daɗin zama da ita wadda ake ta rigima dama ana nan kusa da izaraka menene wata qaraba izaraka na wata qaraba ila talak za iya ganowa kamar da yake labarin alƙalin jibiya ne ko ina ne wanda ya gano irin wannan ko akwai wata kissa da muna yara da ake faɗa wanda take nuni zuwa ga zuwa ga wai biyayya aure ne ko mene wanda aka ce alƙali ya sa matan su ɗauko kifi black me ake ce mishi wannan bakin kifin nan tarwada catfish daga cikin ruwa wannan ta sa hannu ta damko shi ta fito da shi wata kuma ta sa hannu ta damko shi ta fito da shi oke yawa ina tuna kisa bayan mijin ya mutu akwai wani katansa sai kowa ta yi iddayin cewa mijin ya bata an shaida cewa mijin ya ba wata mace a ciki amma an kasa gane wace ce suka yi ta rantsewa da Allah kowa cewa ita aka ba da aka ji kuma alƙali ce to aje a kawo mishi kifi a sa shi a cikin ruwa sai ce ke kamo mun kifin nan sai ta je ta yi bismillah ta danko shi ta fito da shi ta biyu ma haka ta uku ma haka to ta ƙarshen dama tunda aka kawo kifin tana ta rawa da hannunta halama ta yi fitsari a wadanta bata sani ba hankalin ta ya mugunta shi ta kasa kamo kifin nan alƙari ya daka mata tsawo ce kamo kifi ki fito mun da shi tana sa hannu a ciki kawai ta fadi sai da aka daga ta tana ihu sai alƙali ce to wannan ita take da sannan sa nata ne ce saboda wannan take da halin kyamace ba ta iya miji biyayya har ya mata kyauta waɗancan halayensu duka na maza ne za su ija da miji kun ga ya samo karina ko yau ita take da halin kyamace nan biyayya da kwarkwasa da sanin mutuncin ɗa namiji shi za ta iya biyayya da har zai mata wannan babbar kyauta saurancan kuwa to hakuri kawai yake da su to idan alkali ya samu irin wannan murajjihin zai iya aiki da shi in ya dace falahu ajrani in bai dace falahu ajrun wahid amma in ya rasa murajjihi to zai iya amfani da qur'a ina fata mun gane to haka misali za a biya ma mutum ɗaya maka amma wanda suka cancanta sun wuce ɗaya ko an yi gasar karatun alkurani sun ci maki iri da ya rasa waye zai zama na ɗaya waye zai zama na biyu ko wani abu makamancin wannan za a sai mota mutum ɗaya ne za a iya siyan mawa ɗayan ya ƙi yadda ya jira sai na bayan ba za a ce a tutun da wance uwar gida dole sai dai ita ita aka fara aure in an ga wannan a matsayin murajjihi za a yi amfani da shi amma idan ɗaya ta ce ita bata yadda ba ai ta ma mata ce a gidan nan kamar wance kuma da gaske ne haka ne ta ki ɗaukan wato abin nan azima cewa to bari ta haƙura a ba yaya ni a ba ni baɗi ko to za a iya yin amfani da ƙura'a wajen tarjihi ɗin ya ake yin ƙura'a ya ake yin ƙura'a irin wannan za a iya amfani da duk hanyar da kowa ya amince da ita a da yadda suke yi sai a ce kowa ya cire zoben shi kowa ya cire zoben hannun shi sai a haɗa zoben a cikin wani kwano misali a karkada a karkada sai a samu wani third party sai a ce ciro mana zobe daya bai san ko na waye ba ko mun gane da abin da ya ciro shikenan ko a wurga su wanda ya zama a can gaba shikenan za a yin haka za a yi rubutawa a takarda kamar da Ahmad ibn Hanbali ce a rubuta a takarda a abin da ake so da ɗayan wanda ba a so da variant din za a yi amfani kuma da duk wata hanya da ake ganin za a iya yi misali yanzu a zamanance za a yi amfani da wata hanya ta lantarki to ko wanda zai ba dama a ce mutane su jefa ma mutumin ƙura misali a ce a gida ne za a sewa mace ɗaya mota ɗaya kuma ta haƙura sai baɗi ko kuma sai an sake samun kuɗi sai ce to sauran mutanen gidan su zaɓi wanda suke ganta fi cancanta ba shakka kuwa za su zaɓi mamansu ne ko wanda suka fi shiri da ita ko to kun ga wannan aka haka to ya zama dimokuraɗiyya ba za a yi wannan ba amma dai su su bada abinda suka yi tafaki da shi a jefa ƙura a kai wannan shine abinda hadisin ke nuna ta fuskar wato wannan batu akan ƙura din nan ya halasta kuma ana iya yi kuma musulunci ya yarda da shi to a ƙarshen hadisin da yake cewa ita sauda yar zam'a ta ba da kyautan kwananta ga Aisha wannan haka ya faru a aikace sauda da Aisha kusan lokaci da annabi ya aure su a sorry sauda tana daga cikin matan shi da ya aura bayan mutuwar sayyidatuna Khadija to da ya auri Aisha sai ta ga ba da jimawa ba sai ya auri Aisha sai ta ga kaman hankalin shi ya koma kan Aisha saboda yadda yake kaunata ta ji tsoron kada ya ce kawai zai ba ta haƙuri su rabu ta fi son koyaye ne ta zauna a matsayin ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ta tashi ranar alkiyama cikin ummahatul mu'minin kar a zo ana labari kuma ana cewa annabi ya saki ta to sai ta zo ta roƙe shi ta ce abinda nake so ni ba sai ka kwana a ɗaki na ba so ɗaya ma a wata in ka zo wuri na ya isa sauran kuma na barka ka je kai da Aisha duk ku shagalin da kuke na soyayya yace ke kika zaba haka tace to shikenan alhamdulillah shine kuma Allah ya saukar da aya wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdatil anfusu shuh wannan ta daga cikin ayoyin da suke qawaid amma ne a cikin su da ya sauka akanta amma akwai kaida amma game da rayuwa shine kaidan wasulhu khair sulhu akan ko me alheri ne da kuma kaidar cewa wa uhdiratil anfusu shuh su zukata ana halarto musu da san kai kowace zuciya tana da san kanta to duk in za a yi sulhu kowa zai kokari ya ga cewa abin ya zama to the best of his or her advantage ne amma ba dole ya samu haka ba shine ma'anar wurin da amfusu shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sulhu da ita isa aisha daga baya take cewa ni na ganin Allah ka babu abin da yake so illa ya biye masar ranka domin yanzu wannan ya dace da abin da annabi yake so kuma ya nuna halaccin yin haka ga duk ya mace da take ganin za ta iya samun matsala da mai gidanta saboda yana yayin wata mace sabuwa da ya samu ko wata amarya shi ko ta tafi ki samun shiga a wurinsa hakan mai yiwuwa ne ki kwantar da hankalinki kamar da umar ya ce ma hafsa karki damu don wannan makwabciyar taki ta fi samun shiga a gumbujin karki damu wala yau durran nake an karin jara take auda aminki wa habba ila nabi sallallahu alaihi wasallam haka umar ya gama yassa hafsa yace karki damu rayuwa haka take dole wani zai fika wani abu kai ma ka fishi wani abu yayin da ita Aisha ta bi ta samun shiga ita kuma da aka taba samun kuskure Allah ya subhanahu wataala ya kaddara annabi ya mata saki kafin ta isa gidansu Allah ya aika mala'ika ya ce a annabi kamai da ita kamar da Abu Dawud ya rawaito fa innaha sawwamatun qawwama daga nan aka mata wannan shaida to da haka haka haka Allah ya yi mutane ko annabawa ma haka Allah ya ce fadalna ba'dhum ala ba'd idan aka samu yanayi irin wannan wata mace ta ga haka babu laifi ta sulhu da mijinta akai za ta yi cewa to sulhun da za mu yi da kai ka gare ni ina aikin gwamnati ni na ko 'yan siyasa ko ina yin irin wannan da kuke furi oda ɗin nan da sauransu ko to ba sai ka kawo mun kuɗin abinci ba ka bar kuɗin abincinka tun da yanzu a zamanin nan ba abin da mutane suke so kamar kuɗi da za ka da maza da dama za su yi da wannan sulhu ce kar ka sake bani ko sisi sai nan da ka ga dama ni dai ranar kwana na ka zo kwana ɗaki na ta shi kenan ce to alhamdulillah ba komai ai ba komai Allah ya kara miki albarka haka kawai zai ce zai kuma zo ba kunya ba tsoron Allah ya dinga kwasa girki har ma in yaji bai mai bai tambaya ya yau babu nama ne ko yau bai ga kwai ba da safan nan kawai biredi ne kawai da da bota ina kwai misali ko za a yi wannan sulhu za a yi kuma sulhun kwana din ce ni dai da ka sake ni yanzu in zama ba zawara yanda zawara suka yawa a garin nan jama'a ga 'yan mata sun yawa ga awanisai sun yawa wanda suka irin kwance da ake ce anisa a larabci ga zawarawa kowane gida ga sunan birjik da wanda aka saka da wanda aka mutu aka basu da wanda aka gudu aka basu ba ta so ta shiga wannan lissafin ko yayi ne gara a ce tana da mijinta kamar yadda wata budurwa take faɗa a jahiliya zaujin min udin khairun min qu'udin miji ko sanda ce zaki aje a ce shine mijinki ya buki dinga zama a gidanku to sai ta bashi wannan shawaran ta ce tun da haka ne ni na haƙura da kaza ko to ya halasta ku kuma ‘yan uwanta da babata da ƙanwar babata karku hana ta karku zo ku ce baki da hankali ke baki da zuciya karku hana ta wannan ku bata ta yi ƙur'ani ya halasta jama'a na san wannan yana da wahalar ya shiga cikin kwakwalenmu mun iya fahimtar cewa tunda Qur'ani ne mun ce mu musulmi ne mu ahlus sunna ne kawai mu bi idan wata mace ta ga za ta iya yin wannan sulhun da mijinta ya halasta ta yi ta rage mishi wani taklufa ko ta bashi wata dama ta sakewa kuma koda bai da wata matar koda bai da wata matar kike cewa zaki bashi wata dama ko zaki dinga bashi wani abu kice to tunda haka ne kana kuka da cewa baka samun yanayi ne na kasuwa ko to shikenan duk wata a cikin albashi na kuma ke ma'aikaciyar asibiti misali ko tica yar fa yana baki 80 duk wata za ki bashi 25,000 ba ya ƙara duk wata yake kawo 25 ki ƙara mushi tunda a cikin lokacin shi ke zaki na wannan aikin a cikin lokacin shi ne haka haka haka abin nan Nasiru Albani yake cewa yace duk matar ta fita aiki ta je ta dawo to ya kamata ta gane wannan kuɗin da samu kuɗin mijinta ne saboda lokacin shi ne da ya riga ya siya ya aure ta haka in yace ta kawo kudin nan dole ta kawo su balantana ma mu maza Hausawa ma muna jin kunyan ba mu ci kudin matan mu ma muna ganin faduwa ne faduwa ne ga karaman namiji in ba dai yanzu da zuciya ta mutu ba jama'a amma amma da mazan da ba sa yadda ma su san nawa matan suke samu dan suna wata jaura ko sun gaji dukiya ko an kawo musu kyauta ba sa ma su su sani mazan da haka suke amma na yanzu ina fito zuciya ta samu mafiyan maza yanzu Allah dai shi kyauta to Allah shi kyauta me nake cewa ne ma qala akhbarana yusuf ibn sa'id qala dasana hajjaj an ibn jurayj qala akhbarani ata'un qala hadarna hadarna ma ibn abbas janazata maimuna daga al-hafiz yusuf ibn sa'id ibn muslim al-missisi wanda muslim wannan nasa'i ne kawai ke riwaya daga gare shi wannan cikin ashabul kutubu sita daga malam hajjaj ibnu muhammad al-a'war malam hajjaj al-a'war wanda ya rasu shekara ta 206 shi kuma yace daga ata ata al-qurasani kenan shi kuma yace habarna ma ibn abbasin mun zo tare da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu babban malamin nan cikin sahabbai jinazata maimuna zai karantawa jinaza ko janaza aka ce jinaza to aikin sallar gawa kenan tun daga jira a fito da gawa har zuwa yi mata wanka da sallah da sauransu wannan shi ake cewa jinaza ko mun gari haka ce kuma janaza ita kanta gawar mun zo wurin sallar ko mun zo an aje gawar zai dauka haka duka bi sarif asarif wani wuri da ke tsakanin makka an fito maka hanyar madina abin mamaki a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita sanda ya aure ta kamar yadda yake a cikin hadisin wani yana cikin littafin tabaqat na ibnu salim da kuma sahih bukhari bisa sabani da aka akan asalin wannan riwaya wanda ba nan ne mahallin magana akan sa ba to da ta rasu a makka kafin ta rasu sai ta yi wasiya ga ibnu abbas dan kanwarta kenan dan kanwarta sai ta ce mishi idan na rasu akai ni sarif inda annabi ya tare da ni a mun kabari a can dalilin kai ta can kenan to da aka kai ta can sai ce sai ibn abbas yake cewa hadhihi zawjun nabi sallallahu alaihi wasallama zawjin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan fa matar manzon Allah ce zawju wannan shine asalin larabci mai kyau ba zawjatu ba zawju namiji zawju ta mace duk da ana iya cewa zawjatu din musamman idan ya zama inda inda za a fada din zai iya bada wani za a iya samun wato rashin fahimta ya zama akwai iskali kamar yadda za a ce zaujun wa zauja ko kuma a gurin gado a wurin gado ma dole a dinga faɗin zauja saboda sahamin zai bambanta amma dai asalin larabci na da na alƙur'ani zauju ne za ki gani ki gani a ƙur'ani ba ki ka taɓa ganin zaujatu ba ko to wannan sai ya ce mata sai ibn abbas yake ce musu fa idza rafa'atum na'ashaha idan kuka daga makaranta shine na'ash fala tuzazi'uha kar ku dinga jijjiga shi wannan ya nuna zuwa ga cewa musulmi ya da alfarma bayan ya mutu kamar da kitin yana raye kuma ba wai dan ita kadai ba kowa ma ba a so an daga na'ashin shi a dinga jijjigawa wala tuzalziluha ko a dinga raurawa da shi war fuqu ku tafi da shi a hankali ku dinga girmama ta yadda take da girma a cikin mu uwar mu'mine ce matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwanta maimuna shekara ta 61 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa zance mafi inganci ita ce ƙarshen mutuwa a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da ita da ainihin ummu salama sun mutu ne a shekara daya ita ta mutu ummu salama a rajab ita kuma wannan ta rasu a ƙarshen shekara shekara ɗaya suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ƙara musu yadda fa innahu kana inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tis'un lalle annabi ya kasance yana da mata ne guda tara wato waɗanda ya mutu suna karkashin shi kenan fa kana yaqsimu li thamanin wala yaqsimu li wahida ya kasance yana rabon kwana ga wato takwas amma bai yi wa daya matan nan da annabi ya mutu ya bar su suna karkashin ikon sa shine a akwai ita Sauda da Aisha da Hafsa da ummu salama da zainabu yar jahash da ummu habiba da juwairiya da safiya da maimuna tara sun cika ko sauda aisha hafsa ummu salama zainab juwairiya ummu habiba safiya maimuna radiyallahu anhunna ajma'i jami'a akwai wata raihana wadda aka yi sabani a kanta amma magana mafi inganci shi ne ta sadaka ce raihana sunanta ita ma ita ma abin da ta daga cikin matan da manzala sai islama ya rayu da su amma ita sadaka ce ba mata aure ba ce wallahu alam wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim da sunan ta nasa'i kamar da muka gani anan da imam muhammad ibn hanbal da baihaqi da baghawi a cikin sharh sunna da ibn sa'adin a cikin tabaqat duk surwaito wannan hadisi kafin mu tafi ga wani ta'aliki can da zamu karanta shi ga wanda suke irin nuskata inda yake cewa game da hadisin can da ya gabata da yace wa fi aunil ma'bud a cikin zafin aunil ma'bud sharhin sunan abi daud yake cewa da aka ce idza arada safaran mafhumuhu iktisasul qur'ati bi halati safari wa laysa ala umumi za iya fahimtar cewa kamar ana nufin sai halin tafiya ne kawai za a yi qur'a amma ba haka bane kadai bal yadda abin yake ana yi ne bal litu'ayyin alqur'a man yusafiru ana yi ne dan qur'an ta bayyana wanda zai tafiya tare da shi biha da ita وتجرى القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته za a iya yin ƙura'a ma a lokacin da za a fara rabon kwana kuma miji ya dawo daga tafiya ko makamancin haka fala yabda'u bi ayyatihinna sha'a kar ya fara da duk wanda ya ga dama bal yuqri'u bainahunna zai iya musu ƙura'a fa yabda billati takhruju lahal qur'atu sai fara da wadda kwananta ya fado ko ƙura ta fito illa an yardaina bi shay'in sai sun yarda da akasin haka فيجوز بلا قرعه za iya yi ba tare da qur'a ba qala kul hafiz wato shi rabon kwana abin da ya kamata mu fahimta kawai shine yarjejeniya ce da abin da aka yadda akai yaddan nan ya zama an yi ta da baka ko an yi ta da shiru domin shiru mana ya dauka ma'anar yarda to babu iskaliya akan shi insha Allah kuma muka kalli waƙe rayuwar da muke yi ba zai yiwu a yi irin wannan keke da keken da ake cewa ba musamman ga mutanen da ba gari ɗaya suke ba almisali za ga ma'aikaci a kaduna yana da iyalai a zaria ko a abuja yana da iyalai a kano kuma wata matar a zariyan ko a kanan ita kuma ma'aikaciya ce za ka mata zuwa abuja ta bishi ta zai ta zauna kullum ba za ka sai dai dinga zuwa gunta weekend wacce kuma da ba ta aiki tana na a makala da miji kamar jaka za ka ita waccan kiga kullum sati tana da kwana biyar wannan kuma tana da kwana biyu wata rana mahala wani satin zai zo ya fita ba zo wurinta ba to ya aka iya sai ta ce kuma an cuce ta in an ce to aji aikin ki koma Abuja ta ce a ni wallahi ba zai yi na aji aiki na ba na riga na kai level 13 na aji aiki ba zai yi ba misali ko kuma tana da 'yan kasuwa ce tana da wani rumfa da take sai da blouse da dan kwali da sauransu ko irin masu masu irin harkokin nan tana da babura da take ba da haya wata kuma ta riga ta kafa islamiyya ta cikin gida tana da ɗalibai malama ce ba ta yi tafiya ta basu ba to gashi na irin waɗannan masayidin suna nan da yawa da haka duk abin da yarjejena ta kama aka amince ya zama abin da za a gudanar da shi kenan ba dole na wani gida ya ɗaya da na wani gida ba ba dole na wani gari ya ɗaya da na wani gari ba ina fata mu gane wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba musu kwana wannan yana bata a kwanan da ta da haka aka zo rabon kwana za a kirga kwana tara din to idan da aka zo na taran ko kuma daidai setin na wato ita sauda ko sauda ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ɗakin Aisha sai sake kwana da aka cikin wannan kwanakin Aisha tana da guda biyu kenan ita da nata na asali da wanda aka yi mata kyautar shi tana da wannan fifikon akan ainihin wato sauran to a wannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya bashi yanci ya ce ba sai yayi ba turji man tasha'u minhunna wa tu'yi ilayka man tasha'u faman ittaghaita mimman mimman menene mimman azalta fala junaha alai wanda duk ka bi in kaga dama ka jawo da kaga dama ka nita ta da kaga dama wanda duk ka jawo ka bar dayan fala junaha alayka babu laifi akan ka annabi yana da yancin yayi wannan abinda za a iya cewa in mutum yanzu a ce bai kyautawa kaddara inda maza ne yanzu aka ba su wannan yanci da an ga rashin mutunci ana haka mai aka kare a ce wannan ayan ba khususiya bace turji man tasha'u minhunna wa tuqi ilayka man tasha ai wani abin da zai kare ba dace ba Allah shi to wannan shi sahihiyar magana tare da cewa akwai surayi da suke nuni zuwa ga cewa wato ita wannan maimunan shine dilala na abin da Ibn Abbas yake faɗa ita ce wadda ba a yi mata ƙasamu din amma ba haka bane wasu malamai kuma suka fassara kamar tahawi cewa ƙarshen rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matan da ya dina raba musu kwana to tana daga ciki akwai ta maimunan kuma guda uku ya dina raba musu kwana saboda ba sai riga sun tsufa ba sa da wani ma tunanin su ma namiji ya kwana a wajen su kawai sun riga sun tsufa salatin su suke kawai da sallama da aka sai dai ya shiga ɗakin su su gaisa sai ya koma kuma waɗancan masu jini a jika sai ya kwana ina fata mun gane wannan akwai wannan a a fasarar da malamai suka kawo kamar yadda yake cikin littafin al-Imam Qahar sharhu ma'ani al-athar inda ya tattauna kan wannan matsala ina ganin kaman ya abin nan kenan ko ya babin kenan ko to sai mu kwana nan insha Allah sai mu kwana nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi akan inda yake cewa alhalu allati yaxtalifu fihi halun nisa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah